الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci daga wannan masallaci masallacin al'afad da ke wannan anguwa ta nasarawa cikin garin gombe inda muke ci gaba da karatu a littafi na al'aƙida karatunmu na asuba littafi na al'aƙida yau za mu tashi darasi majalisi na tara ne yau shi ne majalisinmu na tara a wannan littafi na al'aƙida kuma za ku ga shafi na 21 ne muna karin muna tattauna ne kan nau'uka na ibada tun da littafi ne na aƙida mun ce kowane nau'i na ibada haramun ne ka juya shi wa wani allah sai ga allah shi kaɗai ake yi cikin nau'uka na ibada da muka karanta akwai tsoro tsoro ba a tsoron kowa sai Allah domin tsoro ibada ce ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wata'ala sannan addu'a ba a roƙon kowa sai Allah shi kaɗai sannan ka ji ƙauna da wani abu ya zauna a zuciyarka na zai amfanar da kai ko zai iya cutar da kai ko zai iya sa ma farin ciki ko zai sa ma baƙin ciki ba a jin wannan abin wa kowa sai ga Allah Allah ne zai faranta maka Allah ne kuma zai sa maka damuwa yadda Allah zai sa maka damuwa shi zai yaye maka ita to karka danganta ta ga kowa to yau abin da zamu tashi shine almahabbatu so babu wanda ake son sa a kaunace shi kauna ta ibada sai Allah shi kadai to kamar yadda muka raba tsoro muka ce ya kasu kashe biyu akwai tsoro na ɗabi'a wanda shi ubangiji ne ya halicce ka da shi haka akwai kuma tsoron da shi kuma na ibada ne to haka ita ma soyayya akwai ta ɗabi'a wanda haka aka saka ka a kanta mutum yana son cin abinci mutum yana son bacci mutum yana son ɗansa da ya haifa mutum yana son matarsa irin wannan so na ɗabi'a ɗin wannan ba ita ake magana ba to ita ma so na ɗabi'a karka wuce gona da iri har ka kai ta zama so na ibada ta yadda soyayyar za ta haifar da kai ka saba wa Allah ko kuma ta haifar maka ka ƙibin Allah subhanahu wata'ala na'am to nan gurin aka ce mahabbatullahi subhanahu wata'ala hiya aslu dinin islam son Allah shine ma asalin addinin musulunci kaji kana son Allah kana kaunar Allah ta yaya kana jin daɗin bautarsa lokacin ibadarsa ka ji kana ƙauna ka zo ka yi ibada ne in an yi ibada kana da ayyukanka da kake so za ka je ka yi fa amma son Allah ya hana ka zauna ka fifita bautar Allah akan abin ayyukanka da kake suke gabanka wani ce son Allah fa bi kamaliha yakmulul imanu idan son Allah ya cika to imaninka sai ya cika nisanka da Allah nisanka da tawayarka da imaninka wayan kusaniha wayan kusaniha bi nafsi tauhidil insan tauhidi na mutum mun gane ko in soyayyar ga Allah ya rabu to sanka da Allah da imaninka da tauhidinka ma sai ya rabu yadda kake son Allah haka kuma yanayin imaninka zai karu ina fassara shi da imani dan masu saurare suka bin ya fito musu da kyau wal mahabbatul khassa allati la tasluhu illa lillah ita ke bantacciyar soyayya wacce ba a yin ta da kowa sai ga Allah hiya mahabbatul ubudiyya shine son Allah na bauta al mustalzama lidhulli wanda ita wannan soyayyan tana sa mutun ya kaskantar da kansa ba a yi wa kowa soyayyan sai Allah shi sa har miji annabi sallallahu alaihi ya san mata tana son mijinta tana kaunarsa to wannan soyayyar dan mata a kore soyayyar kar ta zama irin soyayyar da ake wa Allah sai annabi yake cewa da zan umarci wani yayi sujjada wa wani da na umarci mata ta yi sujjada wa miji kaga wannan sujjadan da za ta yi masa mahabbatan ne wa takriman ko wa izlalan bayna yadai tayi ne dan kaunarsa da sonsa da kuma kaskantar da kai a gabansa to wannan soyayyar ba a yi wa kowa sai Allah Allah ne zaka zuba a gabansa ka fadi ka kwanta ka sa ƙasar goshinka a ƙasa wal khudu ka ji kai ba kowa bane sai sai Allah wa ta'zim ka ji lokacin da kake masa duk duniya ba mai girma sai shi duniya duk ba mai girma sai shi wa kamalu ta'a kuma ka cika biyayya gare shi menene kamalu ta'a shine abin da yace ka aikata ka yi shi fiye da yadda ake tsammani abin da ya hana ka nisanta idan abin da yace ka aikata aka samu tasgaro ka shiga tashin hankali wannan shine kana son Allah idan abin da ya hana aka samu zamiya kai to ka shiga nadama da tashin hankali kake jin kai a rayuwarka ma kana ga wannan abun waɗanda ake fada yan wuta din nan halakakku kaga kamar an yaba ma sanadiyan wannan kai kan kashi da cikin su ba hakan kuma yasa ka ƙara kusantan Allah ta hanyar sadaka ta hanyar kyauta ta hanyar ƙara ibada ta hanyar istighfari ta hanyar karatun Qur'ani ta hanyar bin Allah wa itharuhu ala ghairihi soyayyar Allah shine ka bibita shi a wani Allah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum إخوانكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها وتخشون كسادها كم ومساكن ترضونها أحب إليكم هرزوا قرشان الآيوي duk wannan ayan sai ta ba misalin waɗanda ka fi soyuwa da su wal in kana aba'ukum abna'ukum ko wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum sai da ubangiji ya kawo manyan abubuwan da aka fi so wanda in soyayya ta ɗabi'a za a lissafa su su za a kira ta ma soyayya a ɗabi'ance ma aka nuna wanda an sa maka so a zuciya to ta kowace hanya karka yadda ka fifita su akan Allah su ka fi so to in kai haka ka zama mushriki a soyayya shi sa Allah yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillah wa hadhihi almahabba wannan soyayya hiya allati sawwa almushrikuuna bayna allahi wa bayna alihatihim fiha sune da wanda mushrikai suka daidaita Allah da abun bautan su a ciki suka sa da Allah da abun bautan su soyayya iri daya to kai ma karka yadda ka sa da kai da mahaifinka da ubangiji soyayya su ta zama iri daya saboda san mahaifinka ka aikata abin da Allah baya so saboda san mahaifiyarka ka aikata abin da Allah baya so dan ita tana so abokananka ka yi abin da suke so duk da Allah baya son sa to ko duniya za ta kika in abu Allah yana so ka rabu da na duniyan ka dauki na Allah ko da za a kashe ka ko da za ka rasa rayuwarka wannan yake nuna ka fifita son Allah akan son wani Allah kisa Allah ke tabo minan nasi akwai wasu mutane mushrikai ne man yattakhidhu min dunillahi suna rikan wasu abu koma bayan Allah andadan abun kauna da so yuhibbunahum ka hubbillah suna son su fiye da yadda suke son Allah suna fifita son su akan son Allah walladina amanu amma su mu'mini ashaddu hubban lillah su akwai soyayya ta dabi'a amma har a bangaren ta so soyayyan su ta wuce ko ta Allah ta wuce soyayya ta komai su mummine kenan shaddu hubban lillah mun a kitabu tauhid mun fassara ayoyin da fiskokin fassaran da aka faɗa muminan nasi akwai daga mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda suke rikan masoya koma bayan Allah suke bauta musu suke fifita su akan Allah yuhibbunahum suna son waɗannan abun shirkan su ka hubbillah ay ka hubbil mu'minina Allah kamar yadda mu'mine suke son Allah wanda dai daga cikin fiska na fassarar kenan to mun gama da soyayyar da soyayya ta ibada sai malaki ce hunaka mahabbatun tabi'iyya ja'iza akwai kuma soyayya ta dabi'a ja'iza wanda wannan halacce fi haqqil makhluq a haƙƙin ɗan adam ta halatta a yi ta kar dan an ce maka Allah kare ake so to kuma ka cire soyayya da Allah shi ya dasa maka ita yace dama wannan tana nan kama habbatul ja'i' lit-ta'am kamar yadda mai yunwa yake son abinci karka ji kana son kana jin yunwa ka rai son ka da kake na abinci ka ce ai kuma kaso wani Allah a'a wannan ubangiji ne sa maka wa mahabbatul walidi li waladihi ko da ɗa ga uba ya so ɗansa wasiddiq li sadiqihi aboki ya so abokinsa yana ƙaunansa baya son wani damuwa wannan ai ta ɗabi'a ce to wannan ta ɗabi'an da ubangiji ya sa mana a zuciyarmu to kar mu juya ta soyayya ta wuce gona da iri har ta zo ta taba soyayya ta ibada ta ubangiji ta wani bangare ta bangaren son su da kaunar su yasa ka bar Allah shi yasa duka an ba mu an ba mu limit an ba mu ka'idodi wannan soyayyar tana fisga tana fisga dan a nuna maka ita wannan soyayya ta dabi'a karka kuskura ka hada ta ta ubangiji ta ubangiji ita kadai ake yanzu ai mun fada cikin misali mun ce akwai son cin abinci ko kenan soyayyar ka ga abinci zai iya sa ka yi shirka to dan a toshe ka daga yin shirka kar soyayyar ta hadu da ta ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kira sallah ga abinci an kawo ka gaban an kawo shi gaban ka to ka fara cin abinci dan kafin ka je sallah me yasa a babin aqida da tauhidi shine zaka zo ka ce Allahu akbar son Allah ne kawo ka gaban Allah son abinci yasa kake tuna Allah wanda a lokacin da kace Allahu akbar kuma ba a so ka tuna kowa walladina amanu ashaddu hubban lillah in ka ce Allahu akbar babu da babu mata babu uba babu kasuwa babu kudi balle abinci to shi shari'a ta ce ko da za ka rasa kamar raka'a ɗaya ne a sallah ka tsaya ka yi ƙaramar soyayya ka gama da ƙaramar soyayya don kar babban soyayya ta sa ka cino ƴar ƙarama ta zo ta taba maka babbar soyayya ci abincin nan loma biyu uku wanda ka san za ka cire bukatuwa da tunani da son abincin a zuciyarka in ka zo sallah ka ce Allahu akbar ka gama sallan nan sallan nan babbar abaci babbar abaci in dai shari'a za ta daga mana kafa a wani abu da aka san muna son sa dan kar ya taba mana son Allah a cikin sallah to ko haka ake so sauran rukunai na sallolinka dukka ka zo ka yi su a yadda ai kamata mutum kuma ya koya wa kansa soyayyar Allah a cikin sallah ta yadda in ka shigo masallaci aka ce Allahu akbar ka manta da komai wallahi zaka ji zaka yi ta tunani haka zai yi haka zai yi da yawa ma ka kabbara sallah ka manta da duk abin da ke gaban ka sai Allah shine idan kana yin sallah mai tsafta kake yin sallah mai nitsuwa ka koya wa kanka duka wannan abubuwan da muka karanta martabobi na sallah mun yi ta a cikin karatu aiko abin nan darussa na bayan sallah minti biyu ne muke aiko shehi don minti biyu in an ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi muna darasi minti biyu muka fara shi daga fitowa gida masallaci muka iso masallaci muka yi addu'an shiga masallaci da salatin annabi da ake muka yi sahu muka yi kabbara Allahu akbar muka yi addu'an bayan kabbara du'a ul istifta muka faɗi karatun fatiha muka faɗi yadda ake karatun sura muka faɗi ruku'i da zikirin ci da ake cikin ruku'i da na ɗagowa daga ruku'i da na tafiya ruku'i da tsakanin addu'a tsakanin sujjada guda biyu da fa'idansu da muka samu complete raka ɗaya sai muka ce sauran raka'o'in ma haka ake wannan duk bayan sallan an ce assalamu alaikum warahmatullahi sallan asuba minti biyu ne kadai wannan sallar da muka yi darasin da muka yi ya canja mu dukan mu ni dai ni ne farkon wanda na fara canjuwa ni da na bada darasi sallata sai da ta canju ba irin ta daɗin ba to irin waɗannan suna daga cikin nau'uka na son Allah ka kabbara sallah ka ji kana Allah Allah a gama ka tafi a kana da matsala ka kabbara sallah ka ji akwai abin da ka bari a waje yanzu kana so ka je ka same shi kana da matsala a sallah wallahi duk abin da ka bari yayi hakuri wani ma za ka samu aboki ne wai kana gaggawa a gama sallah dole muke yi wa junanmu nasiha son ka akwai matsala in ka ce allahu akbar kowane aboki yanzu an ajiye shi a gefe wani ma abokin da bai san gaya maka ma zai zo ba ubangiji kuma ya gaya maka ya baka lokacin zuwa shi kuma bai ce maka zai zo ba kawai ya zo wai kana gaggawa abokinka ya zo ko wani ya zo yana jiranka a lokacin da ubangiji kuma ya baka tayin za ka zo ka gana da ubangijinka kana tunanin wani to nan gurin ilaju mahabbatul abdi li rabbih ta'ala ai alamatu mahabbatul abdi rabbi ya zan gane ina son Allah Allahu akbar wannan yanzu dukan mu akan mu ake wani tambaya ya za mu yi mu gane muna son Allah na faɗi wasu daga ciki wasu daga ciki yanzu a sallah na bada misali a sallah galibi ina ba da misalai na a sallah saboda ita ce yanzu ibadan da ta rage mana muke dan jin muna kusa da Allah banda ita wace ibada muke azumi ne an fara azumin ramadan Allah Allah muke ma azumin ya kare saboda kiyayya ga Allah in bakin Allah ba ka ji mutum ya ce wallahi ko an ce ko an ce ba a ga wata ba wallahi shi ba zai talatin din ba zai sha ruwa wannan makiyin Allah ne wannan kiyayya ce ga Allah ko kuma a yi sallah liman yana iya ƙoƙari ya muku ya ba ku full abin nan network tsakaninku da ubangiji amma a gama sallah ce wannan liman ɗin kaza wannan liman yana jan sallah baya so ka yanke ganawarka da ubangijinka to wannan ɗaya daga ciki kenan shine ka ji sallarka da ibadarka baka gajiyawa da ita yanzu akwai mai kuɗin da duk wata biyu sai ya tafi umra haka ya dora wa kansa ba kuma in yaje sai ya in yaje in yaje sai zai wani kasuwanci bane a'a son Allah da son kusanci ga Allah Allah zai je umransa ya dawo sai dai in akwai matsalan ko visa ko wani abu haka Allah ya zaba musu to li mahabbatil abdi li rabbih alamatun minha alamomin son Allah suna nan da yawa daga cikin su akwai taqdimu ma yuhibbu Allahu min al-amali ala ma yuhibbu an-nafs min ash-shahawat ka gabatar da abinda Allah yake so na daga ayyukan da Allah yake so a bisa abinda ranka take so na sha'awa abinda Allah yake so ka tunkuɗe abinda ranka yake so na sha'awa yanzu kana kana da sha'awar ka gama sallah da wuri ka je ka ci abinci to ka rabu da cin abincin ka rabu da wannan ka karkara zuciyarka dawo da ita kan sallah kai sallah mai tsafta a nitse ka ajiye sha'awarka na abinci ai sha'awa na abinci soyayya ce ta ɗabi'a haka duk abin da ka san sabon Allah ne ka daure shi ka ƙi sabon Allah saboda son Allah wannan alama ce da kana son Allah na biyu ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam bi fi'li awamirihi kake bin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikata abin da ya umarce ka wani yana nuna kana son Allah haka ƙura'ani ma ya gaya mana ai qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi abin da nace ku yi shi yasa me son annabi bin abin da yace ai sallallahu alaihi wasallam da nisantan abin da ya hana son annabi ba faɗa a baki bane shi yasa ubangiji da ya tashi bai ce maka so annabi ba sai ce bi annabi domin da wanda ya so annabi da wanda ya bi annabi wanne ya bi saboda duk wanda ya bi annabi yana son sa amma ba duk wanda ya ce yana son sa ne yake bin annabi ba maganar Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa ba gane karatun nan malam Ja'far ya ce duk Qur'ani da duk hadisi ba inda aka ce ka so annabi saboda faɗan ka so shi ai an rage masa amma ka bi shi biyayya akwai soyayya a cikinta to sai aka faɗi abin da ya fi kaso abin da ya fi a ce maka kaso shi sai aka gaya maka abu yanzu mutane ba sa gane ƙur'ani da karatun nasosi allah yana magana da abin da allahu akbar yanzu barin ba da wani misali da zan zo na ce duk ƙur'ani da duk hadisi ba inda ya ce kada a yi zina ba inda ya ce kada a yi zina wani sai ta da hankali to amma Allah ya ce kada a kusanci zina wanne ya fi girma wanne ya fi tsanani wanne ya fi nuna maka munin aikin karka yi ko karka kusanta wanne ne ya fi a in ce maka aka yi kar'ahi mana sa ka iya zuwa dab da shi amma yi ne aka hana amma karka kusanta kusa da shi ma karka je amma karka yi shi ke ya halatta ka je kusa da shi ya halatta matar da ba ta ka ba ku yi tafiya tare ku shiga mota ɗaya tare a'a shari'a ta ce wannan ma karka yi shi to in kana da hankali karka kusanci abin da ke haifar da shi eh kun gani nassi na shari'a kenan ne sai ta baka abin da ya game wancan da ƙari to nan gurin son annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin manya-manyan abubuwa da suke nuna kana son Allah wastinabu nawahihi ka nisanci abin da annabi ya hana wata masuku bi sunnatihi ka rike sunnarsa Allah ka azurta mu da wannan al asbabul mujaliba li mahabbatillahi tabaraka abubuwan kuma da za su saka so Allah yanzu mun faɗi alaman son Allah guda biyu uku na cikin karatu na kakkara wasu to yanzu abin da za su saka so Allah ne na daya li mahabbatillahi ta'ala asbabun son Allah yana da wasu sabuba abinda zai saka sa Allah yana da sabuba na daya qira'atul qur'an mutum yake yawan karanta qur'ani wannan wannan zai sa maka son Allah musamman kuma in kana karanta qur'ani da ma'ana musamman kuma in kana karanta ma'anan a cikin sallah shi yasa ya ku limamai ya mu masu bin limamai da ya mu waɗanda wani lokaci za mu je mu yi sallah mu kadai a sallanka ka karanta shafi biyu don ka tsawaita raka'a bai kai ka karanta shafi ɗaya wanda kowace aya kana karanta ta a nitse da hararo ma'anata sallanmu na juma'a jiya ba alamtar mu karanta mu iza ja'a nasrullah okay magarba ce na karanta alamtar ba ba ta ja'a nasrullah ba raka na biyu kulhu wallahu ahad wala da ke kuduban mun yi ta kan mun taba abubuwa na aqida cikin cututtukan zuciya wallahi da na karanta kulhu wallahu qul huwallahu ahad ka tuna girman wannan fasaran ba dan saurara second biyar ka hararo me ka karanta Allahu samad duk abin da kake nufi a duniya Allah shi ake nufi a shi karkaranta aƙida sai ka tsaya ka ji lam yalid wa lam yulad Allahu akbar zaka tuna girman Allah shi fa ba shi ba shi da mahaifi ba shi da mata bai da ɗa saboda baya bukatansu komai na bukatan Allah ne sai ka ji girman girma a cikin sallah ne to nan shine karatun Qur'ani ga ya maka amfani me yasa mutum zai za a ce maka ya sauke Qur'ani sau dubu amma ba za ka ga Qur'anin a cikin sa ba tadabbur afala yatadabbaruna al-Qur'an sura ka sallah mai aya sura mai aya biyar za ka iya binta ka yi mata karatun da za ka yi zai kai shafi guda ka ja sallar an samu tsayuwar kuma an samu fahimtar ma'ana na biyu fi'ilun nawafil aikata nafilfili mutum yake yawan yin sallar dare in an gama sallah ake yin nafilfili ya dace jama'a duk tablik sun zo masallacin nan ko bayan Allah sun suna da kokarin wajen aikata nawafil to sun tafi sun bar mu sun ba da nasihunsu sai mu rike kuma ai kowane mutum yana da alkhairi ne ke tattare da shi ko da akwai wasu abubuwan da wasu suna observation a kansu amma yanzu kaga da ayi sallar azhar su ce jama'a an yi azhar kowa ya tashi yana filan bayan azhar wannan suna tunatar da mu ne sunnan da aka manta ta to bayan sun tafi sai muke yi kuma a masallaci ta iya yiwa limamin ku yana da jin yana da nauyin yin wayannan nafilfilin wata kishi ya koya muku to daga an ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah a ga wani daga cikin mamun ya dau karatun yayi wancan yayi liman kuma sai shi ma kaga ka bashi darasi dan ni na baka karatu ba shikenan ba kai kuma kullun ni ne a gaba da kai ba a zaka ke tunatar da ni to wannan shine na biyu na uku dawamu zikrillahi tabaaraka wa ta'ala bakin kai ke yawan ambatan Allah astaghfirullah salatun annabi na hudu mujalasatul ulama as-salihin in kana zama da malamai kun ga karatukanmu nan kuke yawan tunatar da mu ka zauna da wanda zai karanta maka ya tunatar da kai wallahi ka samu tsira a rayuwarka to kuma muke tunatar da juna malam karatu ya tsaya ba kwana biyu ba karatu shi za a dawo karatu karatun kaza musamman wannan karatu na aqida shine kullun zamu ta gyara zuciyar mu mu ta gyara tsakaninmu da ubangiji nan gurin zamu dakata sai darasi na gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh